إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأهلا وسهلا لحضراتكم جميعا طبتم وطاب سعيكم وغشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا الله نسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما إنه ولي ذلك والقادر عليه أبا ترد دوغان tattauna wa ko mukaddima ba kamar yadda ƴan uwa suka gabatar Allah ya saka musu da alkhairi yau muna tara kenan ga watan Shawwal hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin Makka zuwa Madina kamar yadda dan uwa Sheikh Dr. Al-Ustad Dr. insha Allah Muhammad Kabir al'asbar al'akbar bi idnillah Allah ya saka muku da alkhairi gabaninsa mai gabatarwa ya gabatar mun haɗu a wannan masallaci na jami'ar mu'awiya gina abi sufyan da ke wannan unguwa ta wani ɓangare na tudun jikon tudun jikon ɗin na rike amma ban gano wancan ɓangaren ba Allah ya haɗa mu a nan domin daura ta wannan littafi na adabu al-ikhtilaf fil islam na bijimi shehi malami muhammad salih najib shakka babu akwai manufar sanya wannan daura manufar za ta zo da ƙarshe a babin na ta'id da tausiyar na wannan daura insha Allah ba za mu yi riga malam masallaci ba mu shiga sulbin karatun daga ƙarshe ma ji insha Allah ina muka dusa kai tsaye a buɗe shafi na farko muqaddima sannan tsarin daura kamar yadda ƴan uwana ɗalibai muka sani ba komai ne ake tsayawa a baje abin nan ba wani lokacin zan karanta larabcin la yahtaju ila yani waqfa tafassara ko makamancin haka amma dai za mu iya kokarin yadda za mu ga mun isar da ma'aluma zuwa ga azhan namu gabaki ɗaya za mu fara daga muqaddima zan karanta ta sardan haka sannan mu shiga abin da malam yake faɗi daga baya alhamdulillahi alladhi lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن الله تعالى جلت قدرته خلق الناس بعقول وأفكار مختلفة فكان من الطبيعي أن يختلف الناس في فهم نصوص القرآن الكريم وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لقد شرع الإسلام آل آدابا وضوابط عند الاختلاف يجب على كل مسلم الالتزام, الالتزام بها ليا لتبقى المودة والألفة بين المسلمين وحتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه من التنازع والشقاق من أجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام بسمات أدب الاختلاف لفظ أدب شيني مفرد آداب شيني جمع أنغاني لكيو malam yace al-ikhtilaf ko kuma ikhtilaful afham bainan nas aya rabbaniyya bayan wacce muqaddima da ya gama gabatarwa yace shi sabani na fahimta da muke ganin a tsakanin mutane wannan aya ce rabbaniyya Allah madaukakin sarki haka ya so tsazo prof ya gabatar mana da akan waccan aya da Allah ya so da ya sanya mutane gabaki ɗayansu akan fahimta ɗaya akan gwadabe ɗaya akan tsari ɗaya amma Allah bai so ba akwai saɓani wanda Allah maɗaukakin sarki ya so wannan al'umma ta kasance a kai walau sha a rabbuka la ja'ala an-nas ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum ma'ana duk sabanin da za a yi abin da yake a kanka ka duba ina dalili yake kada ka ce ba za bari ka bi waɗancan cikin abubuwan da aka faɗi ai wannan matsalar akwai zance biyu bari na ɗau zancen da na ga dama ba mu gana zancen dama ina ne yafi dalili ina ne yafi hujja ina fatan fahimta kamar da yadda za mu ci insha Allah malam yace qabat mashi'atullahi ta'ala khalqan nas bi uqul wa madarik mutabayina ganin damar Allah ya hukuntu a halicci mutane da hankula da riskar abubuwa mabambanta ila janib ikhtilafil alsinati wal alwani wat tasawurat wal afkar wa kullu tilka al umur tufdi ila ta'addud al ara wal ahkam wa takhtalifu bi ikhtilafi qa'iliha wa idha kana ikhtilafu alsinatina wa alwanina wa madahir خلقنا آية من آيات الله تعالى فإن اختلاف مداركنا وعقولنا وما تثمره تلك العقول آية من آيات الله تعالى كذلك abinda ma na yake nufi a wannan shine ma'ana Allah madaukakin sarki ya halicce mu da tunani da hankula da harafa mabambanta da launuka da tunani mabambanta wanda hakan tubbi ila ta'addudil ara'i wal ahkam yakan haifu ya hukuntar da a samu yawaitar ra'ayoyi da hukunce-hukunce an gane da kyau duba da wanda ya faɗi wannan zance ɗin da kuma harshensa da launinsa da abubuwan da suka shafi irin haka mala ya ce to idan har haka ya kasance fa inna ikhtilafa madarikina sabanin riskar abubuwanmu wa uqulina da kuma hankulanmu wa ma tusmiruhu tilka al-uqul da abinda wannan hankulan suke samu daga baya wannan shi ma ayatun ne min ayati Allah ta'ala kadali aya ce daga cikin ayoyi na Allah madaukakin sarki wa dalilun min adillati qudratihi al-balida kuma wannan dalili ne daga cikin dalilai na kudirar Allah wacce ta kai makura wa inna i'maral kauni وإن إعمار الكون وازدهار الوجود وقيام الحياة لا يتحقق أي منها لو أن البشر خلقوا سواسية ma'ana da a ce yanayin nan da muke ganin wa inna i'maral kaun lalle rayar da wannan alwujud ko wannan kaunin wannan yanayi namu wa ziharil wujudi da kuma girmamar ko kuma ci gaban wannan existence din namu da muke gani wa qiyamal haya da kuma tsayuwar rayuwa la ya tahaqqaq ayyun minha babu wani abu da zai tabbatu law anna al-bashara khuliqu sawasiya da a ce mutane gabaki ɗayan su an halicce su komai ɗaya tunani ɗaya basira ɗaya kala ɗaya to me za a samu kenan law anna al-bashara khuliqu sawasiya fi kulli shay'in wa kullum muyassarun lima khuliqa lah an gane da kyau kamar yadda Allah ya ce walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum to malam sai yake cewa inna al-ikhtilafa alladhi waqa'a fi salafi hadhihi al-umma wa la yazalu waqi'an juz'un min hadhihi juz'an min hadhihi al-zahira al-tabi'iyya gabanin nan wa menene sabani ma tukunna akwai al-ikhtilaf akwai al-khilaf ya kamata ba a kawo a wannan ba amma ne mana guzurin sa a wani guri dan mu sani me wa matashiyar da kyau in aka ce ikhtilaf malamai suka ce wannan masdar ne na ikhtalafa shi kuma al-ikhtilaf naqib ne na wato al-ittifaq ma'ana kishiyar haduwa in aka ce sabani to akwai menene abin da yake na rabuwa kenan kamar yadda yazo cikin lisanul arab na ibn al-manzur rahimahullahu ta'ala yake cewa ikhtalafa al-amrani lam yattafiqa idan aka ce abubuwa guda biyu sun samu sabani to ba su hadu ba kenan an gane da kyau wa kullu ma lam yatasawa faqad ikhtala duk abin da ba su hadu ba to sun samu sabani kenan yanzu misali ni da prof akwai inda muka bambantu a halitta watakila a tunani watakila a magana watakila a tafiya watakila kai a gari ma mun bambantu amma dai duk da asalin prof ɗan Kano ne ina fatan fahimta to amma dai in ka ga wani da wani zaka ga basu haɗu ba to wannan sabani ya zo kenan ina fatan fahimta akwai bijimin shehin malamin nan Allah Fairuz Abadi Fairuz Abadi a cikin ta'riful ikhtilaf da yake kawowa yake cewa al-ikhtilaf wal mukhalafa أن يأخذ كل واحد طريقا غير الآخر في حاله أو فعل في حاله أو فعله معنى شيء متم قوة متم يأوكي وتحنيا تدبر وندا ba irin wadda wancan ya ɗauka ba a yanayinsa da kuma aikinsa ina fatan fahimta wannan a harshen larabci kenan akwai ikhtilaf a wajen malamai na shari'a suka ce yusta'malu al-ikhtilaf inda al-fuqaha bi nafsi al-ma'na al-lughawi as-sabiq malaman fiqh su ma da suka zo sun dauki wannan ma'ana ta lugha suke dorawa ma'anar sabani a harshen su na ainihin wato fikihu an gane da kyau bayan al-ikhtilaf akwai wani lafazi shine al-khilaf za ka ji ko dai a ce al-ikhtilaf ko kuma al-khilaf to akwai bambanci tsakanin al-ikhtilaf da al-khilaf ne na'am wasu sun bambanta wasu ke ganin kamar yadda aka nakalto daga wasu malaman akwai bambanci tsakanin al-ikhtilaf wal khilaf shi al-ikhtilaf suka ce yusta'malu fi qawlin bunya ala dalilin duk abin da aka gina shi akan wani dalili tabbatacce to sai a kira wannan al'amarin al-ikhtilaf ko al-ikhtilaf والثاني نبي كما الخلاف وند فيما لا دليل عليه وند باب دليل أكون ونا هنا فتوان فيوتا وند ونا رأي للي التهانوي التهانوي ياكر في ونا أكن سوى القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف ma'ana akwai rajihi akwai marju to shi marjuhin idan ka zo ba za ka ce an samu ikhtilaf akan marjuhin nan ba sai dai ka kai to al-khilaf abin da yake kuma raji sai ka ce al-ikhtilaf akan sa ina wannan tsayawa ne saboda ƴan uwana ne ɗaliban ilimi mu sanya kowane harafi ko kalma a bigiran da ya dace da shi ina fata mun fahimta kamar mutumin da ya zo ya saba ma ijma'i to kaga wannan sai a kira shi da suna al-khilaf abin da yake kuma sabani a karkashin wannan sai a ce masa al-ikhtilaf duk da wasu daga cikin malaman usuli din suna ganin babu wani bambanci tsakanin al-ikhtilaf da al-khilaf dukkanin akan yi amfani da daya wajen daya an gane da kyau to wannan kenan mu dawo cikin littafi idan mun gane wannan to irin sabanin da muke magana akai wallahi dan uwa akwai shi tun farkon lokacin da alqur'ani ya fara soka bai zamo walidul ahad ba bai zamo yau aka fara samun sabani ba yau sai ka ga wani yana tada jijiyoyin wuya akan shi ka saba ma ra'ayinsa ka saba ma fahimtarsa wanda wannan fahimtar akwai asharat na malamai ko mi'at na malamai waɗanda su ma sun saba wannan abin da ya fahimta amma sai ya zama shine sababin gaba sababin kiyayya watakila sababin kafirtawa da kuma bid'antarwa da makamancin haka to lalle ya kamata mai wa kanmu karatun ta nutsu mu gane yanayin yadda sabanin ma yake cin tale tale mu koma lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ta farko kenan ikhtilafu sahaba fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabanin da sahabbai suka samu tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace lam yakun fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yumkin ma yumkinu an yuaddiya ila al-ikhtilaf bil ma'na al-madmum a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu sabani wanda zai bayu zuwa ga sabani na ma'ana al-madmum ma'ana saɓani abin zargi saɓanin kala biyu ne akwai saɓani wanda dalili ya ginu a kansa kowa yana neman gaskiya an gane da kyau akwai ikhtilafu tanawwu da kuma ikhtilafu tabaq to galibin saɓanin da ya faru a lokacin sahabbai zaka same shi ikhtilafu tanawwu ne shi kuma saɓani na tanawwu'i ma'ana yakan zo kamar haka ta ɓangarori guda uku galibinsa iftilafu tanawwa wanda shine mafi abin da ya samu a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam iftilafu tanawwa ka rubuta shi ko dai ya zamo iftilafu tanawwa fil ibara ko kuma iftilafu tanawwa fil ma'na al mustafad min an nas ko kuma ma yakunu kullu wahidin min al qawlayn aw al fi'layn haqqan mashru'an fi dhatihi an gane da kyau to dukkanin waɗannan ana sa su a babi ne na ikhtilafu tanawwu bari na bada misali ɗaya kowanne a kansa misali ikhtilafu tanawwu a bangaren abin da ya shafi ibara kowanne daga cikin waɗanda suka samu saɓani yayi bayani yayi ta'abiri akan abin da ɗan uwansa shi ma yake ƙoƙarin yayi bayani amma sai dai an kuskurewa wajen lafazi ba shi ne abin da ni na faɗa ba shi ne abin da zai ya faɗa ba amma dai abin jauharin abin shi ne guda ɗaya abin da ake nufi kenan misali ihdina sirat al-mustaqim as-sirat al-mustaqim kaga wannan da yawan malaman kan zaka ce Allah ka shiryar da mu tafarki mai kake ko madaidaici to sai wasu malaman suka ce as-sirat al-mustaqim huwa al-qur'an wasu kuma suka ce asirat al-mustaqim shine musulunci kaga wannan yace qur'ani wannan yace musulunci dan Allah wannan sabani ne haqiqa sabani ne haqiqi ko kuma sabani ne kawai lafzi sabani ne lafzi saboda da qur'ani da musulunci akwai wani abu abin nan bambanci ne a tsakani babu amma wannan in yazo sai yace sabanin nan da ake nufi wannan qur'ani wannan musulunci ko wani abu makamancin haka sai ya zamo za su iya haduwa a irin wannan shi yasa aka ce masa ikhtilafu tanawwa wajen ibara ne kawai ina fata mun fahimta to wannan yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma ko kuma ikhtilafu tanawwu fil ma'na al mustafat min an nas sabani da ake samu na tanawwu'i a cikin ma'ana wanda ake iya fahimta daga cikin nafsi din an gane da kyau misali kowanne daga cikin waɗanda suka yi wannan sabani din ya ambaci wani suna akwai am akwai khas ko kuma ka ce akwai mafhum akwai masadak to wani sai ya zo ya dinga bibiyar masaduqat masaduqat jam'i ne na masadak ko ya bibi afrad amma dai yana nufin kaiwa zuwa ga wannan menene wannan gayar wannan babban da yake nufi ina fata mun fahimta misali um, idan aka zo aka ce wane ne Allah wani sai ya ce ar-rahman wani sai ya ce al-quddus wani sai ya ce al-malik an gane da kyau ko kuma sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kuma menene ahmad yana da almahi ga sunan to kowanne sai ya faɗa ala sabili al-misal wannan yana nufin wancan wannan yana kaga shi ma wannan dai ba wani sabani bane na daban ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أتكن نن الله يكسى وإن دي قادت القرآن أكرا ذنسو دقا تكي أكوي ظالم لنفسه أكوي مقتصد أكوي سابق السابق منين بالخيرات بإذن الله to a nan gurin sai malamai wani sai ya ce abinda ake nufi da as-sadiq din nan shine ainihin wato alladhi yusalli fi awwal waqt wanda yake salla a farkon lokaci wani sai ya ce al-muqtasid wanda yake a tsakiyar lokaci wani sai ya ce az-zalimu li nafsihi wanda yake jinkirta la'asar har zuwa lokacin ta na karshe wani kuma idan ya zo sai ya maka bayani na daban sai ya ce as-sabiq shine wanda yake mai kyautatawa mai yin sadaka wani sai ya ce al-muqtasid shine mai bada ainihin wato mai yin ciniki ciniki halattacce azzalimu kuma wanda yakan taba cin riba wani kuma ma ya faɗi saɓanin waɗannan to kaga dukkanin abin yana so ya koya maka ne a matsayin babban gayar abin da ake so guda ɗaya ne amma kowanne sai ya zo ya bada ala sabilil misal wannan kaza wannan kaza wannan kaza ina fata mun fahimta duk inda ka je ka tattara su wannan saɓani ne na lafazi ba wai saɓani bane na wancan yaki shi yanci wancan ina fata mun fahimta ko kuma saɓani ya zo ma ya kunu kullu wahidin min alqawlaini aw alfi'laini zancen guda biyu ko kuma aikin da aka yi aikata dukkaninsu haƙƙi ne a shari'a tabbatacce shari'a ta zo da su an gane da kyau kamar misali kira'o'i da ake samu a Qur'ani mai girma kaga dukkanin kira'o'in nan babu wacce inda ta tabbata kira'a ce mutawatira anna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to dukkanin su abu ababan karba ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam lamastum da lamastum wa lamastum muqsur tahta hawabiha shafa lafazan lamastum hamza da kisa'i sune suka karanta da haka sauran kuma suka karanta da lamastum shakka babu tunda kace lamastum da lamastum ma'ana ma dole za ta bambanta shi yasa wasu malaman fikin suka ce lamastum wani ya ce kowannen ku namijin da mace ya kokarin mubasharantar juna wani kuma ya ce lamastum ko mazan kuka yi kokarin fara takar iyalanku an gane da kyau me ya damu haka sababin lamastum da lamastum wancan lamastum akwai mufa'ala wannan kuma lamastum kaga an kassara wancan lamun nan misali ne kawai na bayar kamar inda Allah yake cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatasabbatu da fatabayyanu wa fiha wa tahta al-fathi qul fatabayyanu min at-tabt wal ghayr al-bayana tabaddala ash-shahid dai misalan nan suna da yawa a cikin qira'at kowace in ka dauko zaka ga wacce ta bada ma'anaccan wannan ta bada ma'anaccan to suna bada takamuli ne wacce sai ta fassara wancan idan fasiki ya zo muku da wani labari fata bayyana ku nemi bayanin ya za mu nemi bayanin fata sabbatu ku tabbatar da gaskiyar wannan labarin ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi menene فتبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام هو السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة إتما دي إيرن وننشي إتما السلام هو السلام السلام وندي السلام عليكم السلام وندي ميكو مكو غورا غيتا زمن لافيا kaga duk babu bambanci a ciki to ba mu ba za mu mura qur'ani da kyau ba sama da bamu san in dai bamu san wannan babi na abin da ya shafi sabani na kira'o'i da taujihat nasu ba an gane da kyau yan uwa misali ne kawai wannan nake bayarwa to duk wannan ba a kira su sabani na tanawu'i wannan sabani na taba sabani na tanawu kuma galibin qur'ani ko in ce tafsirin qur'ani da wannan babin yazo ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana karrara haka cikin wallafa wallafansa shi sabani kala biyu ne akwai tanawwu wanda galibin sabanin malaman tafsiri a kansa yake in ka koma jami'ul bayan an ta'wili ayin qur'an na abu ja'far muhammad ibnu jarir at-tabari wanda ya rasu hijira tana 310 yakan tattaro maka waɗannan zantuttuka gure guda sai ka ga wacce ma'ana ba ta saba wacce wacce ba ta saba wacce na ƙarshen shine sabani na abin da ya shafi tabar wannan ya ce fari wannan ya ce baki kaga kan ba zai haɗu ba ko wannan ya ce sama wannan ya ce ƙasa wannan ya hannun riga to wannan babu shi a ba a cika samu ba zan ce babu shi ba ba a cika samun sa a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba to mu da cikin littafi an gane da kyau to sai malam ya ci gaba da cewa لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يؤدي إلى الاختلاف بالمعنى المضموم ma'ana abin zargi wanda ba shi da dalili li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marji'ul jami'i saboda ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine reference din kowa an gane da kyau bittifaqi a bittifaq wa maradduhum fi kulli amrin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda kowa yake komawa gare shi wa mafza'uhum fi kulli sha'nin mafza' ai malda shine abin dogaran su a koda yaushe ina ka samu sabani wa hadihim min kulli haira kuma annabi shine mai shiryar da su a dukkanin wata abin rudewa ko kuma abin rikici da ya dan rikice musu fa in ikhtalafa sahaba ridwanillahi alaihi fi shay'in idan sahabbai suka samu sabani a wani abu radduhu ila radduhu ilayhi alaihi salatu wassalam suna mayar da wannan al'amarin ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa bayyana lahum wajha al-haqq fihi annabi kuma yana musu bayanin fuskar gaskiya cikin wannan al'amari din wa awdaha lahum sabilal hidayah yaka musu bayanin hanyar shari'a sallallahu alaihi wasallam wa amma alladhina yanzil bihim min al-umur ma la yastati'una raddahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam libu'dihim 'anil madina al-munawwara amma waɗanda wani abu zai zo musu su ko ba za su iya komar da wannan al'amarin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko dai saboda nisan da suka yi dangane da Madina fa kana yaqa bainahum al-ikhtilaf to irin wannan abu ne mai sauƙi su iya samun saɓani a tsakaninsu an gane da kyau su waɗannan suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya taso to shikenan ko dai sun yi wani abu a gefen gari ana dawowa sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai a faɗi hukunci ko a faɗi abin da yake na akwai amma waɗanda suke nesa da garin Madina to kaga idan wani abu ya zo musu sabo to sai saɓani ya zo saboda sun ɗan nisanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ko garin Madina kaktilat fi tafsiri ma ya'rifuna min kitabillah kamar sabani da ake sani na sabani na cikin abin da ya shafi tafsirin ma ya'rifuna min kitabillah abinda suke sani na littafin Allah aw sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tatbiqihi ala ma nabahum min ahdathin da kuma kokarin tabbatar da wannan al'amari dan cikin abinda ya kusance su na wani abu da ya zo musu wa qad la yajiduna fi dhalika nassan wa qad la yajiduna fi dhalika nassan wata kila ba za su iya samu wani nassi akan wannan ba fahtalafa a ijtihadatuhum to anan sai kaga sabanin su yana bambantuwa saboda ba su da madogara a hannunsu to anan kowa sai ya kokarin ijtihadi yayin da aka yi ijtihadi kuma kowa yana kokarin neman gaskiya ne malai yace haula idza adu ila al-madina idan kuma suka koma garin madina waɗannan wal taqaw bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aradu alaihi idan suka koma suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka masa ardin suka bidiran masa wannan al'amarin ma fahimu minan nususi abinda suka fahimta na nassoshi allati baina aidihim wanda yake hannayensu aw majtahadu fihi min al-qadaya ko kuma abinda suka yi ijtihadi na wasu kabiyoyi fa imma an yuqirrahum ala dalik ko dai annabi ya tabbatar da abin nan da suka yi tunda baya nan kuma sun je sun yi hukunci ba su da dalili baro baro to kowa sai ya buga hukuncin based on abin da yake da shi na ilimi amma wallahi ko da sun yi haka sai sun zo sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi fa imma an yuqirrahum ala dalik ko dai ya tabbatar musu da wannan abin da suka yi fa yusbihu juz'an min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam sai wannan abin ya zama wani bangare ne na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa imma an yubayyana lahum wajhal haqq was sawab ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimtar da su fuskar gaskiya ta daidai fa yaquma innuna sai su samu nutsuwa li hukmihi sallallahu alaihi wasallam da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquduna bihi wa yartafi'u al khilaf an gane da kyau sai su hukunci da shi kaga sabani sai ya tafi kenan sahabbai yan gatan Allah ne duk duniya ba wanda ya samu wannan gatan sai su to amma mu ma muna da wannan gatan idan muka jagorantar da sunna babu shi amma akwai sunna ta sallallahu alaihi wasallam an ka an gane wannan yan uwa to tunda mun gane wannan bari mu dauki gaba ta biyu suwar min al-ikhtilafi sahaba fi ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yi haƙuri ina ɗan yin abun a gurguje ne Allah ya ba mu ikon hattamawa dai akwai wasu fuskoki da aka samu saɓani a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisai ne kamar haka na ɗaya rawar shekani an ibn umara qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam lana قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة الحديث ma'ana abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan ya faru ne a shekara ta biyar bayan hijira bayan an gama yakin ahzab sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wata ruwaya bayan annabi ya shiga ya kwaɗa kaya mala'ika ya zo masa ya ce kuka cire kun cire kaya ne to su mala'iku ba su cire ba don haka a tafi aje a fatattaki banu quraiza saboda kun san sun yi tahalufi cikin wannan rundunonin sharrin a zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai annabi ya fito ya gaya sahabbai akan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir a wata ruwaya dukkan wanda ya imani da Allah da ranar lahira wala yusalli anna al-asra illa fi bani quraiza a wannan kuma ruwayar la yusalli anna ahadun lil asra kada ɗaya daga cikin ku wanda yayi sallaci al-asr illa fi bani quraiza in ba a bani quraiza ba a'a fa adraka ba'dhum al-asr fi at-tariq fa adraka ba'dhum haka ne kuwa ba'dhum ai al'asr din shine fa'il ko fa adraka ba'dahum al'asr fi tariq to sai la'asar ta riski wani sashin su a lokacin suna hanya kuma ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a banu qurayza aka ce za a yi sallah sai wasu suka ce la nusalli hatta na'tiyaha kada mu sallah har sai mun je banu qurayza wa qala ba'dhum wasu suka ce bal nusalli a'a mu sallah lam yurid minna dhalik annabi yana nufin kada mu sallah ba sai mun je banu qurayza kowa ya abin da ya ga shi ne daidai lokacin da suka dawo fa bukira li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da suka yi amma ku gane falam yu'annif wahidan minhum sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai zargi ɗaya daga cikin waɗannan da suka yi ba lam yu'annif bai zargi ɗaya daga cikin su ba bai ce kai kai kuskure kai kai abin nan ba an gane da kyau to duk sun yi me kenan duk sun yi daidai to amma akwai wanda ya fi dacewa da sunna akwai kuma wanda ya samu lada biyu ibnu taymiya ga maganar nan kada mai riga malam masallaci yace al awwaluna tamassaku bi umumil khitab na farkon sun rike umumin abin da yazo na al khitab faja'alu surat al fawati dakhilatan fil umumi sai suka dauki sura na abin da ya shafi al fawat rashin wannan yin abin da yake na sallah ya shiga karkashin wannan umumin abin da annabi ya faɗa su kuma sauran suka ɗauka wal akharuna kana ma'ahum min dalil ma yujib khuruj hadhihi sura anil umumi su kuma suna da dalilin da yake nuna musu akan a fitar da wannan sura daga cikin wancan umumin an gane da kyau fa innal maqsud al mubadaratu ila al qawmi abinda suka fahimta abinda ake so shine mi gaggawa mi hanzare mu je wannan gari ba wai ana nufin ko da sallah ta riske mu kada yi ta ba an gane da kyau to kaga wannan hiya mas'alatul ikhtalafa fiha al-fuqaha malamai sun yi sabani ciki ikhtilafan mashhuran sabani babba amma gabanin mu je sabani babban wato sai mu faɗi saɓani yake cewa hal yukhassu al-umumu bil qiyas shin za a yi tafsirin umumi da qiyasi wannan wata matsala ce sai mu faɗaɗa ta a ɗalibai a babin usulu mala yace wa ma'a hada amma duk da haka falladina sallau fi tariq waɗanda suka yi sallah a hanya kanu aswaba su sun fi dacewa da abin da yake na daidai ina fata fahimta saboda menene saboda su sun fahimci cewa ana nufin ai gaggawa ne a hanzarta aje amma kokarin gaggawa idan kuma wani abu na wajibi ya zo ya riske ka to wannan za ka yi sallah akan wannan lokaci ba tare da ka ce sai ka je inda ka je ba an gane da kyau da wannan za ka yi wa dukkanin wani wanda zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara maka qur'ani ba da zantuttukansa da ayyukansa da takarirat nasa da wannan za ka yi masa da ilzami ai wasu suna cewa kun san akwai matsala da cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara qur'ani gaba ɗaya ko bai fassara ba zance gida uku zance na farko akwai wanda suke cewa a'a bai fassara ba sai kaɗan daga ciki akwai irin su alkhudi da abin nan da wasu daga cikin malamai imamu suyuti ya nakalto haka cikin majma'u al-bahrain wa wadda al-badrain muqaddimarsa sannan na biyu akwai ra'ayin su az-zahabi al-mu'asir yana ganin a annabi ya fassara da yawa daga ciki amma ya bar kaɗan domin a samu menene tintinci ne shi kuma ibnu taymiya da wanda suka bibiye shi yace annabi ya fassara dukkanin alqur'ani mai girma to yaya ina tafsirin qur'ani ba haka ake nufi ba annabi ya fasar qur'ani wani da zancensa wani da ayyukansa wani kuma da taqrirat nasa wanda wannan raddi ne ga waɗanda suke ganin annabi ga wasu yan bid'a ne da ba sai mu fada da wannan babi ina fatan fahimta to waɗanda suke kokarin ba da wancan a kawo masa tsaiko wannan ra'ayin to idan annabi ya fassara yaya aka samu wai sabani a cikin tafsirin qur'ani da a ce annabi ya fassara ai da ba samu sabani ba da ba samu sabani ba to su kuma malaman sai suka ce a shin an samu sabani a cikin sallah ko ba samu ba an samu mana annabi amma ya ce sallu kamar aitumuni usalli annabi ya koyar da sallah amma kuma an samu sabani an samu sabani aikin hajji ko ba samu ba an samu annabi ya ce ku zo an nima na suka kum ya koyar amma an samu sabani yanzu a nan gurin ga ba shi abin annabi ya ce dukkan wanda ya imani da Allah da lanar lahira kada ya sallah ta la'asar sai ya je banu qurayza ba annabi ya bayani haka amma kuma an samu sabani akai to min aina ya tiliktilaf aina sabani yake zuwa ya tiliktilaf min fahmika lin nafsi anta sabani yana zuwa ne da fahimta ta da naiwa nafsi ko kuma sabanin yana zuwa da rashin fahimtar cewa ma akwai nassi akan wannan al'amari kamar yadda zamu ji a gaba ina fata fahimta kenan ko da annabi ya faɗi wani hadisi zai iya yiwa yadda ka fahimce shi ba haka wanda ya fahimce shi ba watakila kuma duk zai iya ɗaukan wancan da wancan nan watakila haka Allah ya so din a kasance wallahi idan as'asa wani sai ya zo malamin tafsirin ya ce Allah ya rantse da dare yayin da yake fuskantowa wani ya ce wallahi idan as'asa Allah ya rantse da dare yayin da yake juya baya a'a wannan yace fuskanta wannan yace juya baya wanne ne ba wanne bane dukkanin su zamu dauka saboda lafazin as'asa yana daukan al-iqbal wa al-ittiba to idan muka fahimci wannan zamu samu sauki da mayar da wannan takobin cikin kufanta na kafirta juna ko kuma zagin juna ko makamancin haka Allah ya ganar da mu malami ke cewa rawar shekhan an usama tabna zaidin radiyallahu anhuma bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga usama dan zaidu radiyallahu ta'ala anhuma kala yake cewa ba'athana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-huraqa annabi ya aike mu zuwa huraqa wata kabila ce min juhaina an gane da kyau yace fasabbahna al-qauma fahazamnahum sai muka yi wannan mutanen kamun farar safiya an gane da kyau aka ce wai gwambawa ɗiban fari ka san a cikin duku-duku kai mutum safiya akwai alheri a cikin wannan lokacin da haka suka yi musu safiya kamun fara wa lahibtu ana wa rajulun min al-ansari rajulan minhum sai na sa sai ni da wake nake wannan magana Usama ibn Zaid sai yace ni da wani mutum daga cikin al-ansar sai muka samu wani daga cikin wannan mutanen al-shurafa din falamma rashinahu ay adrakna lokacin da muka same shi sai mutumin ya ce la ilaha illallah ma'ana fa nataqa bi shahadatai sai kalmar shahada fa kaffal ansariyu sai wannan mutumin madina fa kaffa ai in kaffa wa tana an qatlihi sai ya ki menene ya ki kashe shi saboda ya ji ya faɗi la ilaha illallah an gane da kyau amma ni kuma in ji usama faqantuhu bi rumhi hatta qataltuhu kawai na soke shi da maki na har sai da na kashe shi falamma qadimna lokacin ya Allah wato kaji tarbiya duk abin da suka yi sai sun zo kuma sun fada wa annabi me suka yi sallallahu alaihi wasallam falamma qadimna balaga annabiyya sallallahu alaihi falamma qadimna balaga annabiyya sallallahu alaihi wasallama to ya ga annabi kenan na'am yawa lokacin da muka dawo sai aka sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya gaya masa kenan a ba usama ba inda usama da sai ya ce sai na gaya wa annabi ayyuwa shi wannan mutumin sai ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam me ya faru sai annabi ya ce ya usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa allah ya usama ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illa allah qultu sai ni nace usama kenan ko yace kana muta'awwidan ay mustadira min al-qatl ya ma'aikin Allah ya faɗi haka ne saboda yana neman tsari da kariya da wannan kisa da zamu masa fa ma zala yukarriruha annabi bai gushe ba yana maimaita ta yake cewa aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm malan har sai da na burace ni dai kam ina ma ba musulunta ba gabanin wannan rana din saboda yanayin annabi yadda yake kausasa wannan al'amari din shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa lam yujib an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala usama ibn ala usama ibn zaid al-zaid qawadan annabi sallallahu alaihi wasallam bai wajabtawa cewa aje aiwa usama dan zaid qawad me qawad shine haddul qatl amdan ko ya ce aje a kashe shi amdan bai faɗa ba au diyatan ko ba a ce usama ya bada diya ba wala ka galibin ɗaliban ilimi za mu ce sai mu ce diyya ita diyya da larab da hausa ne amma ta larabcin babu wannan tashdid din ba ka cewa diyya kana cewa diya ka sa ko wasu harfan a larabcin mu sai mu dinga ɗauko larabcin hausa sai mu sa a menene yawa dan ka ce diyya ba ba larabci sai maka abin nan diya bitafif a qur'ani ba cewa fadiyatun ko yace ko fadiyatun fadiyatun musallama an gane da kyau Allah ya gane da mu to yace wala diya wala kafara babu diya babu kafara lamma qatala alladhi qala la ilaha illa Allah fi ghazwati al-furqat bai sa masa diya ba bai sa masa kafara ba ko ba a ce za a yi masa wannan abun ba ina fata mun fahimta anan za ku ga a littafin naku ya sa fi ghazwati al-hariqati haka ya rubuta ko to abin da yake al-mahfuz fi sariyati al-hurqat saboda shi hurqat shine jam'i na menene huraqa saboda huraqa ai an sanya musu wannan kabila ne saboda konawa da suka yi abin nan an gane da kyau to don haka kuma gazwa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita shine ake kira ta gazwa amma annabi bai ji wannan ba sariya ce aka aike su Usama ibn Zaid an gane da kyau to shine yafi zama da al-mahfuz ya zama sariya ba gazwa ba duk da cewa akwai wani adadin in mutane sun kai masu yawa to akan itlaqin sariya ta koma gazwa kamar misali abin da ya faru shekara ta takwas bayan hijira mu'ta galibi baka ji ana sariyatu mota ana ghazwatu mota ne amma annabi bai je ba ya sa komandodi guda uku ne ya sanya abdullahi bin rawaha gabanin su akwai jafar ibn abi talib sannan akwai waye ɗayan sai ibn al-harith amma duk an kashe su ka karshe sun yi shada da izinin Allah da karshe saifullahi Khalid ibn al-Walid ya sabu tuta kuma ya dawo da rundunar musulmi to a shahid dai kaga ba annabi ji ba amma ana kiranta mai ita ma gazwa wannan fa'ida ce kawai malin yace fa innahu kana mu'taqidan jawaz qatlihi bina'an ala anna hadha al-islam laysa bi sahihin ma'a anna qatlahu haram kun gane me ibnu taymiya yake so ya tabbatar kashe shi haramun ne amma shi abin da ya bayu gare shi ijtihadin sa ya bayu ya faɗa ne dan ƙarya ya faɗa ne muta'awwidan mustajiran min al-qatl amma duk da aka yi kashe shi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa masa wannan kawat din ba kuma babu diya babu wata kafara Allah ya ganar da mu malai yace wa amila bidhalika salafu wa jumhurul fuqaha to wannan da yawa daga cikin salaf sun yi amfani da wannan da kuma da yawa daga cikin jumhur na fuqaha fi anna mastabahu ahlul badhi min dimai ahli al-adl abinda azzalimai al-mughatu an gane yan ta'adda abinda suke halastawa min dima'i ahlil adli jinin suwane ne ahlul adli ahlul adli abinda ake kira nufin almuslimun almustaqimun musulmi masu istiqama akan al'amari na addinin su waɗanda suke kiyaye haƙƙi da amana ma'ana wasu sun wasu kace ahlus sunna wasu kace amma dai ka fada da lafazin ko da ahlus sunna ne ka bashi bi ma'ana al'am an gane da kyau ma'ana waɗanda suke zuwa su halatta jinin waɗanda kubutattu ba su ji ba ba su gani ba bi ta'wilin sa'id da wani tawili lam yudman bi qawadin to ba za a yi musu menene qawad ba wala diya wala kafara babu diya babu menene kafara wa in kana qatluhum wa qitaluhum muharraman ko da kisan su da kashe su da suke wannan haramun ne kun gane wannan karatu din idan wani ya zo ya faɗa ko ya wani abu bisa wani dalili wani tawili watakila ka iya cewa shine bai fahimce shi da kyau ba amma ku gane ya zamo an nuna masa inda wata sawab yake idan ya inadi mun ci biyar malam a to wani mai tukin sai an gane da kyau to irin wannan suka ce ba za a yi musu wannan kawai ba kamar yadda ibnu taymiya yake faɗi muje na uku yake cewa rawa abu dawud an amr ibn al-as qala ihtalamtu fi laylatin barida fi ghazwati dhati as-sulas fa ashfaqtu in iktasaltu an ahlika فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب ai mun san wannan hadisin ai ko yawa fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ittisal wa qultu inni sami'tu Allah yaqulu wa la taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima fa dhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul shay'an kaga yayi menene yayi tawili kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba saboda ya ga menene yana da wani wajahi wani dalili annabi bai ce masa komai ba sallallahu alaihi wasallam روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري الخدري رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة وأن فسر abu sa'id al-khudri kamar yadda abu dawud ya fitar yake cewa kharajar rajulani wasu mutane sun fita fi safarin a cikin wata tafiya fa hadarat as-salah sai sallah ta zo wa laysa ma'ahuma ma ba su da ruwa a tare da su fa tayammama sa'idan sai suka nufi doran kasa suka taimama tsayiban ma'ana doran kasa wanda yake mai tsarki fa sallaya suka yi sallah thumma wadada al-ma fil waqti sai suka samu menene ruwa fa'ada ahaduhum as-salah sai ɗaya daga cikin su ya sake sallah wal wudu da alwala walam yu'id walam yu'id al-akhar ɗayan kuma bai sake ba kuma ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara dalika lahu suka ambata masa haka fa qala lil ladhi lam yu'id sai annabi ya ce wanda bai maimaita din nan ba asatta sunnah ka dace da sunna wa ajza'atka salatuka kuma sallarka ta wadatar maka ta isar maka ta cikar maka wa qala lil ladhi tawadda'a wa a'ada annabi kuma yace wanda yayi alwala ya sake lakal ajru marratayn kai kuma kana da lada biyu to anan wa yafi dacewa in ka ce mai asabtar sunna to shi wannan wanda yayi yin na farko da yayi lam yusbi sunna kenan bai dace da sunna ba sai suka ce eh ya dace da sunna a wannan karin amma da ya zo ya ƙara maimaitawa ba haka sunnar ya kamata ta kasance ba sunnar shine ka wadata da wancan an gane da kyau amma dai yana da lada biyu to shi ko mai sunna lada nawa ne da shi ba iyaka ko to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu wannan al'amari nan sai uwa duk waɗannan wasu suwar ne da aka samu na sabani a lokacin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ta gaba in kuma lokaci yayi sai mu bashi anan muka dawo sai mu yi istinafin abin insha Allah ma'ana simatu litilati asrin nubuwa bi idnillah salamu tibi ga shugaban zama yaya al'amarin ina da sabi na ba minti 44 minti 44 a lissafin mala to kaga ga shugaban zama ya kai na kai ya tafi haka
to ni dai ga shugaba na nan kai dai ka ba ba kuruji zan yi wa mala na ci gaba mala to shikenan simatul ikhtilaf fi asr an-nubuwa wato alamomi a kowace na'am alamomin saɓani da aka samu a lokacin annabta mana ce kana sahabatu ridwanillahi alaihim yuhawiluna a nuska ku za ku ga an sa illa to in ka ce illa ai ma'ana ba za ta abin nan ba Allah ne ka gyara kana sahabatu sahabbai sun kasance ridwanillahi ta'ala alaihim yuhawiluna Allah ya talifu ma amkan sukan yi iya kokari akan su ga ba su yi saɓani ba matukar ikon su falam yakunu yuktiruna min al-masaili wat-tafri'ati basu cika yawaitar samun matsaloli da kuma abin da yake at-tafri'at rassa ba bal yu'alijuna ma yaqa min an-nawadil fi dhilali hadi rasul sallallahu alaihi wasallam mana duk abin da ya same su sukan yi kokarin na nawadil abin da ya zo musu an gane da kyau na wasu masail ko wasu ahdath sukan mayar da shi si maganin sa a karkashin inuwar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'alajatul amr al-waqi' adatan la tatihu fursa kabira lil jadal fadlan an at-tanazu'i wa shiqaq malami ke cewa ita kuma ko in ce shi kuma magance al'amari wanda ya zo galibi bai cika samun wata ma'ana magance abin da suke galibi bai cika samun wata matsala wanda ake samu nan jayayya ba ballantana a ce an samu jayayya da kuma hannantar riga da makautun da za su mayar da al'amarin ne zuwa ga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma yana yin hukunci akwai wanda bai sai ya ce gana shi gaban annabi babu shi na biyu idan waka al-ikhtilafu ragma muhawalati ma'ana idan sabani ya samu ko ya afku duk da za su yi ƙoƙarin muhawala su yi ƙoƙarin nisantarsa an gane tuhashi ma'ana suna nisantar wannan saɓanin ay ibtayidu wa ibta'adu anhu wa tajannabu sukan nisance shi wa sara'u fi raddi al-amr al-mukhtalaf fihi ila kitabillah sukan mayar da wannan abin da aka samu na saɓani zuwa ga littafi na Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa sur'ana ma yartabi'u al-khilaf kuma cikin hanzari cikin sauri zaka ga wannan sabanin ya gushe na uku sur'atu khawdihim والتزامهم بحكم الله wa rasuli sallallahu alaihi wasallam wa taslimum at-tam al-kamil bihi ma'ana suna da saurin kutsawa da kuma iltizami wajen yin hukunci da alqur'ani shine bi hukmillah da hukuncin Allah cikin qur'ani kenan wa rasulihi da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko ya aikata ko ya na takrir nasa wanda sukan kula da wannan janibi kwarai da gaske na hudu taswibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil muhtali haini ko lil muhtali fina wannan tambaye ku wanne ne anan ma'ana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gyarawa waɗanda suke al-muktalifaini masu saɓani biyu ko al-muktalifina waɗanda suka saba su ɗin suna da yawa to muhammala shi a wannan ma'ana gyaran da Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa waɗanda suka yi saɓani fi katirin min al-umuri cikin al'amura da dama allati tuhtamalu ta'wil wanda za a iya yin ta'wili akan wannan ولدى كل منهم شعور بأن ما ذهب إليه أخوه kuma kowanne yana da shi'uri yana da filin din cewa abinda dan uwansa ya tafi a kansa yahtamilu sawab yana iya daukan daidai kallabi ya rahu li nafsihi kamar yadda shi ma yake gani dan Allah muna yin haka a yau cewa wallahi ko wani in yana furza wata mas'ala kai ka ce shine annabi eh mana kai ka ce in an saba masa shi aka Allah aka sabawa bai san mi'atul shekaru an yi sabani akan wannan matsalar ba ku gane fa idan muna maganar malamai a yau wallahi azim zan faɗa muku da dukkanin mu da ɗan kirji idan na ce muku farcen waɗannan malaman da suka kama malaman mu na yau ba su kama ba banje banje ba kun fahimce ni da kyau in na ce farce ba ina kaskantar da na yau din ba ne dan na nuna muku haiba da girman magabatan baya din ne hanyar su ma ba a kama ba to dan kada ka an ce wani malami a yau wai ai daidai yake da wani malami a baya abadan ai hanyar jirgi daban hanyar mota daban galibi abin da muke da su malaman namu na yau na kiluna ne ma'ana sukan nakalto daga na baya sukan yi takalidanci daga na baya na'am akwai ɗaiɗaiku waɗanda suka yi ijtihadi shi fa mujtahidi in kaji an ce ijtihadi wani irin mujtahidi ake nufi al mujtahidul mutlaq ko kuma muqayyad to in dai ba mutlaq bane wato ku gane me nake nufi ba in wanda zai iya zuwa da kikirji ya kalli wata mas'ala ya ce ga abin da hukuncin Allah da manzo suke nufi wannan daidai ne zai iya saba wa Malik da Ahmad da Shafi'i da Abu Hanifa da Ibn Taymiyyah da kaza to shi ma fakaransa ya kai tsaiko ni dai har yau ban ga wani mujtahidi a wannan lokacin ba in kun gan shi kuma ina neman sa babu shi an gane da kyau magana ta ilimi kenan al mujtahidul mutlaq yana da wahala kwarai da gaske an yi kokarin a ce wane da wane da wane da wane wajen kokarin samun ahliya ta ijtihadi din nan amma gaskiya abin da wahala abin da wahala ina fata mun fahimta amma dai malaman mu suna kokari kwarai da gaske wajen nakalto da kusanto da abin da yake na daidai da kusantowa kwakwalen mu abin da zai dace da mu ina fata mun fahimta kuma wannan bai hana malamai a yau su ma su faɗi wata fahimtar su da ta dace da zamanin su a yau ba idan mutum ya ijtihadi ya dace da yau abin da babu shi a baya to fa yana buƙatar ya samu dalilin da yake a baya domin ya tosan hukuncin baya sanya shi a yau kuma wannan abin da ya ba shi yake nufin ya ɗayanta kansa da waɗancan da suka gabata ba akwai shurut akwai dawabit malamai suna ta karanta mana a cikin abin da ya shafi usulul fiqh Allah ya ganar da mu um na nawa muke ne to kaga shin safai kenan kowanne idan yayi yana jin watakila akwai fa daidai akan wancan dan uwan nasa wa hada shu'ur kathirun bil hifaz ala ihtirami kullin min al mukhtalifina ko mukhtalifaini kamar da na faɗa a dazu ni akhihi ma'ana wannan shu'ur dan ji da suke gaskiya za ta iya kasancewa tare da wancan tare da cikakken girmamawa ga wancan wanda ya saba dan uwansa da ya saba masa wal bu'd an ta'assub lil ra'yi da kuma ne santarin ta'assubanci na ra'ayi na biyar al iltizam bit taqwa wa tajannubil hawa wa tajannubul hawa ma'ana sukan lazumci taqwa da kuma ne santar son zuciya wa dalika min sha'nihi an yaj'al al haqiqata wahdaha hadafa al mukhtalifin ko mukhtalifin haythu la yahummu ayyun minhuma to kaga minhuma anan gurin sai na mukhtalifin kenan ko yawwa sai ya zamo wa dalika min sha'ni sha'nihi an yaj'ala al-haqiqata wahdaha sha'aninsa shine ta yanda zai sanya haqiqan ita kadai hadafal mukhtalifaini shine hadafin waɗannan da suka saba su su biyu haythu la yahummu ayyun minhuma ta yadda babu wani daga cikin su da zai himmatu an tazhara al-haqiqatu ala lisani aw ala lisani akhi wato gaske ake nema ko dai a harshe na ko a harshen dan uwana almuhim Allah muke yiwa to amma mu yau sai ka duba Allah muke yiwa ko kuma yan comment muke yiwa Allah ya gane da mu na shida al-iltizam bi adabil islami lazimtar ainihin wato la dubba na musulunci min tiqai afdalil kalim wajen zabar tato mafi girma da falalan zance wata jannubin alfazil jari hati bai muktalifai ne da nisantar lafuzan da za su zamo suka ne ga ɗaya daga cikin masu saɓani ma husni istima'i kullum min huma lil akhar tare da kyakkyawan sauraron kowa ya sauraron dan uwansa malam in zaka yi raddin ma sai ka zaɓi mafi zance mafi kyau ka zaɓa ka gabatar ba tare da ka zage shi ba ba tare da ka kausasa masa ba ba tare da kaza ba tare da wa wani yake ce mini wata rana wai me yasa ba mu cika ganin ka ko irin ku akan matsaloli da ake tattaunawa akan kayi raddi da kaza ba nace to ai aslan shi me yin raddin yana bukatar raddi ne me yin raddi akan wancan raddin ilimi yana bukatar a yi masa raddi na ilimi ai tasirin abin da yake kokari kaddara shine da gaskiya to shi kansa yana bukatar a masa raddi akan gaskiya sa yadda zai faɗe ta to wanda kuma ya rasa wannan barayin ya za a iya fahimtar sa mu ji tsoron Allah ya uwa so kake a fahimce ka to ka bi yanayi da ɗabi'a da yanayin yadda mutanen za su san me kake so ka isar musu ba kana nisantar mutane daga wurin ka bane su gudu su barka ba za su gane me ake nufi ba na ƙarshe malam yace tanazzuhum anil mumara ma'ana suna tsarkakuwa dangane da al-mumara al-mumara masdari ne na ainihin wato mara suna cewa marahu mira'an وممارة أي ناظره وجادله مسو كينان دجايا فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا an gane da kyau to ma'ana suna tsarkakuwa daga wannan jayayya da musu ma amkan iyakar iyawansu wa batluhum aqsa anwa al-juhd da kuma suna ainihin wato baza iya ƙoƙarinsu na abin da ya shafi fi mawdu'il bahthi mimma yu'i li ra'yi kulli min al-mukhtalifain sifatal jiddi wal ihtiram wanda zai nuna kowane ɓarayi daga cikin su ya girmama wannan ra'ayi na dan uwansa min al-taraf al-akhar wa yadfa'u al-mukhalif لقبوله أو محاولة تقديم الرأي الأفضل منه wannan shine zai bude kirjin shi wanda ya saba maka ya gane me kake so ka bashi daidai ne ko ba daidai bane amma kana kumfar baki kana ifface ifface da zage zage ya zai ya gane ko da gaskiya kake gaya masa To waɗannan ƴan uwa su ne kusan kaɗan daga cikin simat na al-ikhtilaf fi asrin nubuwa a lokacin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam abu na gaba gaba ta gaba wanda zamu tsaya a nan in mun da bayan hutu shine suwar na min ikhtilaf sahaba ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh